نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai wanda cin kadara wasu da ganin da masu da amince da wasu da tsawaita rayukan mu kuma ba mu dama halarta wannan masallaci mai albarka na SAM da ke karce Madina Din a birnin Niamey a jamhuriyar Nijar don gabatar da karatun littafi na الكتاب التوحيد na al'alama a shek muhammad bin abdullawar allah ya jikan shi da rama da sauran musulmai da suka gani gidan gaskiya kuma ta mu ta zo allah sa mu cika da imani muna roƙo allah sa muna wannan aiki domin neman yarda shi kuma allah shi yarda da mu yau muna landi ne litinin kenan wadda ta dace da ashirin da tara ga watan bilhijja hijiriya ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ta ce da sha biyar ga watan shida miladiya shekara dubu biyu da ishirin da shida kuma wannan shine darasi na sha tara cikin littafi za mu tahi shahi na ishirin da biyu kuma satin da ya wuce mun yi bayani ne ko mun yi karatu a kan babin da ke bayani a kan cewa na daga cikin shirka mutum ya sanya wani zobe ko wani karko ko wani dagumi ko wata laya ko wani dage ya ce wannan abu ya kare shi daga wata bala'i ko wata musiba ko wani abu ko ya tunkuɗe mai ana ya fitar da abin da Allah ya mai da rayuwar shi ga wannan abin da ya rataya domin kai karshen wannan babi za mu shiga masail in shi sai lokaci ya yi yau za mu shiga masail din wannan babi mala ya ce al'ula matsala ta farko التغليل في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك an tsananta an kauranta an girmama wajen hana mutum ya sanya wani zare ko wata laya ko wani sobe ko wani karbo ko wani dage ko wani guru da makamantansu don ya ce waɗannan abubuwan su kare shi daga wani bala'i ko su tunkuɗe da wani bala'i a allah ake roƙo ya kare daga bala'i Allah ka ke roƙo ya tunkuɗe maka ba ba dago dage ba ko kuru ko karbo ko la ko wani makamantarsu ko wani zobe ko wani zare da za a daura an tsananta kan mutum shi haka don abin wanda zai yi da kai daga addinin musulunci shi yasa aka tsananta kan mutum shi a taniya matsala ta biyu anna sahabiya lau mata wahiya alaihi cewa shi wannan da sahabin da maza Allah gani da wannan zarar daure gare shi ko wannan bakin zobe da an gare shi ya sace yana kare mai bala'i ne ko musiba da ya mutu wannan abu yana bisa wata aqida ma aflaha fihi da bai rabota ba gare shi wannan shahidul li kalam sahaba anna shirkal asghar akbar min al kaba'ir yana mai kafa shaida ga manzannin sahabbai cewa karamar shirka to ta yi mayyamayan zurfai da kai karamar shirka an da ka ribi cikin mayyamayan zurfan nan ka aikata su ya nima sauki kamar ko ka shagiya ko ka yi zina ko ka kashe mutum ko duk wani abu da ta yawan ga babban zurfi na to yin shi ya yi maka sauki da kai karamar shirka saboda ita karamar shirka Allah bai gafarta amma shi zunubi wanda yake babbana shan giya ko zina wanda yana cikin mashi Allah ya Allah karama zai ya kawo kuna gaya shi yasa ce duk wanda ya mutu yana da ayyuka na laifi tsakanin shi da Allah al'amari tana tsakanin Allah in Allah bai yahe ga a kona shi da azunuban shi na waɗannan ayyuka da yayi na mai mai kabara kuma Allah ya yahe shi to ita karamar shirka Allah bai yahe ta ji hadarin shi yasa duk wani babban zunubi da kasani to kasa yake karamar shirka ba ha babban ba karama yana yan uwa sai mu yi hattara game da karamar shirka muna gane ko yace al-thalitha mas'ala ta uku annahu lam yu'zar bil jahala ba a yi mai irin uzuri ba da cewa ai jahili na bai san sayan laya ko sanya kwargo ko sanya dagumi ko guru ko dage ko wani abu bai da kyau ba ba a yi mai uzuri ba dan ba za ka zo ka daura su ka ce a kai ai ba san ba su kyau ba ne saboda jarumin tauhidi kadai ta Allah babu jahil babu uzuri ba ba ka zo ka ce ma Allah Allah ai ni ba san kai kadai da abota ba shi yasa ni sai ni bota ba ko ni hana ma abokin tare ko a bangaren kaɗai ta Allah babu uzuri ba a karɓar uzuri na jahilci wannan yawwa sai mu kiyaye ha eh sabanin wanda ba shirka ba sabanin ta baya eh zai iya zama sun uzuri mun gane الثالثة إيه الرابعة مسألة تبيع يتهدو أنها لا تنفع في العاجلة شيء وانا أبو ما دي دولة دم ba zai amfani shi domin Allah ne shi ba da lahiya kuma Allah shi ke jarraba mutum da rashin lahiya ina abuwa su ga hannun Allah ne bal bari ma ta durku cutar da shi ne za ta domin ya yi shirka ga Allah aikin Allah ya ba wani abu shi a ga haɗa Allah da mutane ina abu ya cuce shi da ƙaunihi domin masu Allah sai ce la ta ziruka illa wahana ba ta ƙara maka komai sai raunin tafidin ga Allah kada ta ka ga Allah ta yi sauƙi ta yi rauni ka dogara ga wannan laya ko wannan guru ko wannan dagumi ko wannan karbo ko wannan dage alkhamisa mas'ala ta biyar daga cikin mas'alolin wannan babi al-inkaru bit taqlid an yi mai musun hakan ga tare da kaurara ba a sassauta mai ba alaman fa'ala bitin zalika duk irin wanda ya aikata irin wannan aiki to ba a sassauta mai ba dan bangaren tauhidi babu sassauci ba wajen wasu abuwa na kada su sata amma wajen dage tsaye wajen tauhidi babu dage kawai amma ana tace kafa ne akwa bangaren tauhidi sai sa duk mutumin da zai wa'azi a kan tauhidi sai ka sami kowa samun matsala da jama'a sai ka sake samun ya kowa samun tsangara ni ba ko annaba da ake kashewa ai an zo bangaren tauhidi na ne bangaren mu'amala na babu wani matsala amma an zo bangaren tauhidi na na matsala take duk wanda sun an kure sai cikin zuwa magana ke saka wani asarisa matsala ta shida a tasirihu bi an naman ta'allaka shay'an kila ile magana ta haito karara cewa duk wanda ya race wani abu to wakila ilaihi a za a dogara shi ga wani abu sai ya gane zama abu kuma kasan ba wani mai yabi bukata in bawa ba ba Allah ba asabi a matsala ta bakwai التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك أتكين دي بابا كوني cewa duk wanda ya rataye laya hakika ya shirka amma da mai suka kawo sabani wasu suka ce in ta Qur'ani ce zalla wannan ba shirka ba ce sai in laya ta da aka yi ta kulle kulle da tofe tofe da wani surkulle da wani sattabar da kulumboto da sauransu ita wannan kada an shirka ce babu wani sabani a kanta amma ta qur'ani wasu kace ba shirka bace wasu kace ita ma shirka ce dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man ta'allaqa tamimatan wanda ya rata ko wata irla ba hidda asamina mas'ala ta takwas anna ta'liq al-khayt min al-huma min dalika cewa ka daura wani zare ko ka sa wani zubi ko wani abu shi kare ka daga musassara to yana daga cikin wata rata wani abu ya zama ka rata laya ka yi shirka da Allah yan babu wani zare ko wani ainihin wato dagumi ko dage ko karho ko guru da za a ɗarmawa ka ce ya yi maka maganin matasa in kai haka nan to yana daga cikin wancan shirka yana da wanda ya rata wani laya to hakika ya haɗa Allah da mutane Allah sai a matsala ta tara tilawatu zaifa al'aya shi Huzaifa sahabin manzo Allah da ya karanta wannan aya dalilu ala anna sahabatu yastadilluna bil ayati ya Allah sahabbai suna kawo hujja da aya Allah ci fi shirkil akbar wanda take bayani akan babbar shirka ala al-asghar da karama kama da karamu Abbas fi ayatul baqara kama da ibnu Abbas ya karanta haka a cikin suratul baqara shi Huzaifa ai da yace wa ma yu'min aktharuhum billahi illa hum mushrikun wannan tana magana akan shirka babba amma sai kawo ta ga waɗanda suke yin aikin shirka da abu idan kana kawo hujja da ayar take bayani akan babbar shirka ga wanda ya yi karamar shirka don shi hatara don daga karamar tufa za a tsaye matakin babba ne saboda an kai koro ruwa da shiga babba shi ma abdullahi da abbas ya karanta suratul aya cikin suratul baqara ga wanda yayi karamar shirka ya karanta mai aya da take bayani ga wanda yayi babbar shirka shine wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah da da abbas ya karanta ta wanda yayi karamar shirka idan ka ga sabai suna karanta wa mutum aya da take bayani akan babbar shirka alhali shi karama ta yi saboda abinda da aka yi tufaki da shi cewa shi karamin shirka dai ba ta taka musulunci na sabanin babba tun da ita babba an san tana hidda ka musulunci to ita karama ba ta hidda ka musulunci amma ana karanta maka babba akan karamar don mi don kai hattara mala yace ba haushe wani ce sauke kayan ka bai zama ya gyara kayan ka bai zama sauke mara ba ko al'ashira matsala ta goma an na ta'aliƙal wada min al'aini min zalika mutum ya rataya wani abu da aka ɗewa cikin teku ya aka ce ne wani abu da aka ɗewa sai aka bada ya rataya ɓamba wa ɓamba na da aka ɗewa cikin teku ɓamba ya ɓamba dai na shafo to ne babu wani suna mu ƙara tun da wani bai san ɓamba ba shi ya sani ni ɓamban na ni sani to yana akwai wani suna da aka sani sai a kama ƙara don wani shi ba ɓamba ya sani ba wani waje ba ɓamba su ta mu dai ɓamba kuma sani wadda ake zato kasa ana ɗaya wata ara ɗaya a sa zai sai ara ɗaya cikin wata na maganin yau ana zo matsala yan cimbu masu tsari suna abin da zai to ita ta ake ma wada to shi ne an na ta'ali alwada rafiya wannan kwamba min al'aini don wai taimaka maganin kamfin ko taimaka maganin masala ko taimaka maganin wani abdai min dalika yana daga cikin kara ta ya layan aisha dan ko ita mutum bai rata ya cece ne maganin wani abu wannan kwambar da yawa da aka ɗeba cikin cikin alhadi ashira matsala ta goma sha ɗaya addu'a alaman ta'allaka tamimata manzo Allah sallallahu alaihi yayi gagarumar addu'a yayi bakan damiyar addu'a ga wanda ya rata ya laya annallaha la yutimmu la ka Allah ta kafin burin shi duk wanda ya rata ya wata laya mutum Allah ya yi addu'a Allah ya ce Allah kai ya biya mai bukata kai ya ci kafin duniya shi haku addu'a mutum Allah sallar karɓa ba ce ko ba haka kenan duk wanda zai rata ya wani guru ko karho ko daguri ko dage ko laya to shi sani manzo Allah ya yi mai addu'a ya ce ka Allah ya biya mai bukata shi saboda ya shirka da Allah wa man ta'allaka wada'atan duk wanda ya race wannan kwambat wanda aka ɗewa cikin teku irin ta kare shi ko ta jami wani amfani falawa da Allah falawa da Allah la kada Allah ya ba shi sukuri mana kada Allah ya biya mai bukatar shi ma ai taraka Allah la Allah ya kale shi da abin da ya dame shi na musibar kar Allah ya magana shi dan haka kowannan kwamba mutum ba zai rata ta ba da ya ce ta yi mai maganin wani duk waɗanda abu ana mai da su da Allah amma yi jibin mufarra idza da a wa ya su su a wani da alukun kulafa al'ar a ilahun Allah alilan masu da in ka shiga musiba ga Allah in ka shiga bala'i ga Allah in ma ba ka shiga ba to shi kake roƙo ya kare ka ka shiga amma ba za ka ɗarma laya ko ka ɗarma dage ko ka ɗarma daguri ko ka ɗarma farko ko wani abu daga cikinsu sai ya kare wannan yi ma Allah matari ne aikin Allah na ka ɗauka ba wani abu ina ba ta ma mun gani wannan abubuwa na game da wuce muku alhamdulillah yanzu Allah ya kasafi don da wannan abubuwa ba su nan bartaka ne rata ya laya rata ya dagumi dage da wannan zaruruwan da aka ɗarfa kuku da ga sunan sosai ake yi su amma masha Allah wallahi yanzu sunna malamai su ta suna wa'azi sako kwararo birni da ƙauye alhamdulillah yanzu ta ba a ta ba amma abin ya yi sauƙi su a nan ga mutane da wannan layurar rafe ko a su da kwarmura a ƙarfi ko dagumi ko dage ko wani abu daga cikin su farko su duk za a ga su kare ba da mutum ko ma ya za ga shina koyi-koyi saboda ya san awa na an dawo da daga kuma ziyara yanzu abin ya zama kamar ƙauyen cina ko ba za ku shi ga ciki eh haka ko ta aka dan hakkin dama da hakkin dama an rubuta wasu abubuwa an rubuta an sai mata zazanan kara haka dake yake ba sai wai maganin farawa ko maganin azali ko da eh ko maganin farawa shi ne a sai bara malaman da sai su baka maganin da za ka hana barawa ya shigo kuma shi barawa sai su ba shi kuma na da nake ai kaga ai ka ba ka maganin kan barawa ya shigo ko su ba ma barawa magani ya shiga kuma kaga sun ba da wala ke da duk ana yi ina ba ta mun gane to amma alhamdulillah suka gaskiya abubuwa su yi sauki kamar yadda wani wa'azi da ake sai ya samu mutane sun gane kawai yan sun gura da zafarar mutane a sai a ba mutum laya a ce sai daura ba mai shiga ɗakin ba mai shiga gidan shi sai a ba ɓarawo kuma ya sai ya shiga gidan ya ba sa ga laya sun gane kawai da wani suna ta abin da mutum da da tsani kuskure kuma an ƙarfa irin na kuka shida muna roƙa Allah ta wani ta'ala ya yi mana abin da mutum kuskure wanda muka samu daidai Allah ya amfana da mu shi da sauran musulmai da balai idan akwai mai tambaya to وليتفضل مشكورا مأجورا